إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن كتاب السير باب باب بارك لأمتي في بكورها من كتاب السير السيرة سيرة دبن تاريخ دبنكو me bambanci tsakani tarihi yana magana ne kan abubuwan da suka auku sira kuma yana magana ne kan wani kuma abubuwan da suka kewaye da shi shi yasa za ga ce shi yasa ga ce siratu sallallahu alaihi wasallam labarin shi kenan sallallahu alaihi wasallam babu farkon babu barik li ummati fi bukuriha barik addu'a kenan Allah ka sa albarka a cikin sammakon al'ummata baraka fi lumazin kenan ko wanne ne yafi barik au baraka barik shi ne ya fi saboda mai addu'a ce to baraka kuma labarin manzo Allah kuma fa eh da ƙarfi ko eh a a tafi me tafi me tafi labarin me eh
akwai addu'a da ake yi har yanzu ina ta cewa ni ban amince da wannan addu'a ba bahaushe sai to Allah ya sa Allah ya sa an yi asa'a ba haka ake fada ba Allah ya sa an yi asa'a in ba a yi a sa'a ba addu'a ba za ta yi amfani ba haka ba ne ba addu'a da kai Allah ya sa an yi a sa'a to me ya amfani wannan addu'a in an yi a fatan ne eh abu ya riga ya faru ka ce Allah ya sa an yi a sa'a in an yi a sa'a me ya amfanin addu'ar in ba yi asa'a ba mai amfanin addu'a ba za ta ba a yi ta shi sa Allah ya sa a yi asa'a Allah ya sa albarka Allah ya sa haka ne ko? قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أمارة بن هدي ابن حديد أو هدي حديد عن سهر الغامدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي اللهم بارك لأمتي في بكورها يا الله مدوككين سركي كسا البركة أتكين سمكم الأمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها في أول النهار akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aika sojojin yaki da bashi a ciki sai ce aje farko awwalin nahar da safe kenan ko qala wa kana hadha ar-rajulu ya zamana saharun al-ghamidi ya kasance rajulan tajiran dan kasuwa ne attajiri ne saboda addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kana yab'athu ghilmanahu min awwalin nahar in zai tura yaransa su je farkon da sassafe saboda bukure hako faka tura maluhu ce ya samu kuɗi mai yawa babul wani babi fil khuruji yawmal khamis ma'ana in mutum zai tafiya duk kowace rana ka tafi asabar lahadi litinin talata laruba alhamis juma'a duk sanda tafiya ta kama ka bismillah ka dogara ga Allah ka tafi amma manzon Allah ya fi son zai tafiya ya fita ranar alhamis sallallahu alaihi wasallama ko قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه قال يتي لقل ما ك... لقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس ما في يويتي منذ الله زي تفيا رانا الخميس يكي فتا باب وانا بابي في حسن الصحبة أتكين كيكاك معناه mana abokan juna yaya rayuwar za ta tafi tsakanin abokai قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوى وابن لهيئة قال حدثنا شرهبيل ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه fiyayyen abokai wajen Allah shine wanda ke kyautata ma dan uwansa saboda masu karin magana sun ce la khaira laka fi musahabati man la yara laka mithla ma tara lahu la khaira laka fi musahabati man la yara laka mithla ma tara lahu babu wani alkhairi ka abotaci wanda kana ganin girman shi baya ganin girman ka kana mutunta shi baya mutunta ka kana kyautata masa shi baya baya shi baya kyautata maka Allah ce babu wani alkhairi cikin wannan abutaka wa khairul jirani inda Allah khairuhum li jarihi fiyayyan kuma makoci wajen Allah shine makocin da ke kyautata ma makocinsa an fahimta za a kyautata ma makota ko insha Allah babu fi khairul ashabi والسرايا والجيوش في يجن أبن دفنا وإن ذاك أبو تشيف وذاك تبيا كوكوا سوجوجين دا منزو الله زي أي كاسو شباش تكي والجيوش دا سوجوجين دا ذا أجي أياكي duk yaki ne saraya da jiyush amma saraya shi ne sojojin da manzo Allah zai cire su ya aika su je shi ba shi ciki qala haddathana muhammad ibn salih ibn salih قال حدثنا حبان بن علي عن يونس وأقيل أقيل أو أقيل عن أقيل وأقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أن كربون عبد الله بن عباس حبر الأمة الله كرم سيدايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي خير الأصحاب أربعة متوهد وخير الجيوش أربعة آلاف سوجو بتاليا كما دزا أفتا أفيجيز شيني دبو هدو سكي سوجو جي متن دبو هدو وخير سرايا أربعمائة سرايا كما جمع سريا سريا كما متن أري هدو وما بلغ اثني عشر ألفا فصبروا دس أن سوجو جي سوكي دبو قوم شابيو فصبروا سكي حقوري wa sadaku suka yi gaskiya fa hulibu min qillatin ba za a tabarin jaya su don ba su da yawa sallallahu alaihi wasallam babu wani babi wasiyatul imami fi saraya lokacin da manzon Allah zai aika sojoji su je su yi fatahi su je su yi budi su je su yaki wace wasiya yake musu me yake faɗa musu don asalin addinin musulunci shari'a musulunci daban take da dukkan shari'un shari'un duniya baki daya in ka ga dama ka rike in ga dama ba kai za ka yi hasara kai ke da hasara an fahimta قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن علقمة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله wanzu Allah in zai tura sojoji su je yaki ba ciki to sai ce wani shine amirun ku ammarahu ya saka shine shugaban su kenan shine amirun su shine imamun su to shi kansa ya za ce sai ce ka ji tsoron Allah kai shugaba ka ji tsoron Allah وبمن معه من المسلمين خيرا كما يما سوران جماعة وصية الخير kuma ya ce kai shugaban alkhairi ne tsakanin mishi wasiya ta alkhairi game da sojojin da ke tare da shi haka su kuma a yi musu wasiya ta alkhairi wa ƙala sa'an nan sai ya ce ugzu ku yi yaki bismillahi da sunan Allah ikra bismi rabbika allazi khalaq ku yi yaki da sunan Allah wa fi sabilillahi qatilu man kafara billahi ku yaki wanda ya kafirce da Allah ughzu ku yaki wala tadbiru kada ku yaudara wala taghullu kada ku gululi wala tumassilu kada ku kekke ta halittar dan adam ku bata halittar dan adam wala taqtulu walidan kada ku kashe yara to wannan wasiyan ana yin ta ne lokacin da yaki take da takobi ko to yakin bambu za a sako daga sama to bambu ya san yara ya san kikkita halitta dama an turo shi ne don ya zo ya barna to daga nan yake nuna cewa babu yadda za a yi duniyar nan ta zauna lafiya sai an dawo kan shari'ar musulunci shi an zawo kan tsare-tsaren shari'ar musulunci addinin musulunci ba yadda za a yi a ce dukiyar da Allah Allah ya halici bayansa ya kaddara arzikin kowa to in kaga wani yana kwana yunwa wani kenan yayi rowa in kaga talaka suna kwana yunwa masu mulki ko masu kudi sune suka yi rowa amma in kowa zai yi abinda aka ce yayi kowa zai tafi lafiya don Allah da ya halici halittarsa sai kaddara arzikin kowa ka kalli ruwan da ake sha tun daga ran da aka halicci annabi adam har zuwa yau ruwa ya kare a duniya ruwa zai kare abincin da ake ci abubuwan duk abubuwan da ke Allah shi ya halicci bayan sai san adadin abin da ya halitta kuma ya san abin da suke bukata sai ya ba su ninkin ba ninkin ba ninkin to in aka zo ana tabziri ana barna to dole a shiga wahalhalu abin da zai ishi mutum miliyan su rayu sai a je a kera bom rana ɗaya a je a bindige yau ya an lalata shi ne ya gama yawo kuma an kashe bayan Allah an shiga cikin fushin Allah kenan yaushe za a shiga cikin fushin Allah a zauna lafiya eh fa zalika allazi wala yahuddu ala ta'am miskin kullun haka ake cikin fushin Allah sa'annan kuma ana son a ji dadin rayuwa da kwanciyar hankali wala taqtulu walidan kada ku kashe yara babu wani babi la ta tamannau liqa al'aduwi manzo Allah ce kada ku yi fatan ku hadu da makiya abokan gaba kada ku yi fatan yaki to amma in ta kama ku tabbata ku yi da gaskiya za ku ci nasara insha Allah قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية kada ku yi fata burin yaki ya tashi ku ta roƙon Allah zaman lafiya Allah ka bamu lafiya da zama lafiya Allah ka bamu lafiya da zama lafiya kada a yi buri a yi fatan cewa wai a yi tashin hankali a yi yaki fa'iza laqitumuhum in matsalar ta kama cewa ba yadda za a yi gashi yaki ya tashi fasbutu ku tabbata wa aksiru zikiran lahi wa yawaita ambaton Allah fa'in ajilabu fa'in ajilabu a yi fa'in ta jama'u wata allabu in suka taru suka yi ca a kanku wadajju suka yi ta dajeji daga murya da hayaniya fa'alaikun bisamt ku shiru kuna ambaton Allah shi ne za ku ci nasara sallallahu alaihi wasallama babu wani babu fi du'a'i inda alkhitali addu'a wajen yaki in aka je duk kayan yaki daga tara duk karfin ka sai ka roki Allah cin nasara ba cin nasara ba shi kan wa'annan abubuwan da ka tara sai in Allah ya ga dama an fahimta duk kowa ya je ya kera makaman kare dangi gabas na da shi yamma na da shi kowa ya yi sannan kuma kowa na shakkan kowa kuma kowa na tsoron abin da ya kirkiro an fahimta sai dai barazana ake da shi to wannan barazana da suke su har harba mana su har harba mana mana sun harba su sai ba cikin duniya suke ba kenan eh mai tallan gishiri ya ce a shiga ruwa balle mai tallan yalo wa yake da hasara mai gishiri shi ke da hasara ba haka bane ba to shi yasa gaba wannan na tsoron wannan wannan na shakkan wannan saboda kowa ya san abin da ya kera kuma kowa ya san ba ran da zai harba wannan abin da kana harbawa ba wai sai an harbo maka ba a'a harba ta ka zai tada ta kowa kowa ya sai ta kowa ne kana harba wannan zai tashi wancan na harba wannan zai tashi to shikenan sai kai ka shiga wata duniya sai ka koma sama duk abin da kuka shirya kanku zai kare Allah ya kiyaye قال أخبرنا حجاج بن من هال قال حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أيام هنين منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسنجينا الدعاء رند أكياك هنين أي أنسوا هنين ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تغن ولم تغن عنكم شيئا سيميكما وضاقت بما رهبت أنشغ بعد دائي بعد دائي أما أنت نصر إن شاء الله اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل ya Allah madaukakin sarki saboda kai nake ta kai kawo ina canje canje wa bika usawilu nake yaki wa bika uqatilu da kai nake yakin su as-sawl wanda shine yaki da kai kawo kenan babu wani babi fi da'awati ila al-islam qabla al-qital aje a hadu aje a far musu da yaki bane fa sai an kira su ku karbi addinin musulunci in sun karbi addinin musulunci to shikenan in sun ce ba za su karbi addinin musulunci ba sai a yake su a'a akwai mataki na biyu mataki na uku sai an an bi duk wannan matakai guda uku bai yiwu ba to shine sai a yake su akwai abin da yake addinin musulunci shari'ar musulunci adalci da insafi ba abin da yake shari'ar musulunci ya manzo Allah ina da ciki yace je kike haife gashi na haife shi je kike yaye shi to shi wannan da kar ya karci wannan hadisin sai na ganin ko haddin ma ba so ake ai ba to in ba so ake ai ba ya aka kawo su sai ya ce a manzon Allah yana shirya in ka'ida ce ta rayuwa saboda ni da kai da wane ne yan zafi to manzon Allah sai sai kaga ya a manzon Allah tafi a hankali ake tafiya ba da zafi zafi ake tafiya ba صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن علقمة بن مرثد ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على صرية أوصاه منذ الله إن يدعى ونسأشين زمو أمير سجزاء جياكي سيمش وسيا me yake faɗa masa idza laqita aduwaka min mushrikina in ka hadu da mikiyanka abokan gaban ka na mushrikai fad'uhum ila ihda salasi khilal ka kira su zuwa ɗayan abu uku duk wanda suka karba a wajen ka to karka yake su na farko aw salasi khisal fa ayyatuhuma ajabuka ilaiha faqbal minhum wa kuff anhum ka karbi abin da suka yadda da shi ne ka kame kada ka yake su shar'a bata baka izini ka yake su ba a lokacin ka yake su kai ma ka keta haddin shari'a ban da addinin musulunci yake ya ce maka kai kuma ya ce kar kai in ya ce maka kai ba kai ba kayi laifi ya ce kar kai kai kayi laifi wa kufa anhum na farko kuma ud'uhum ila al-islam ka kira su su karbi addinin musulunci فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم إذن كان مسلنشي يوكا كربا كيدا كامي كذا كياكيس thumma du'uhum ila tahawuli bayan abin na farko kenan kira zuwa musulunci sun karba su ce to shikenan ku tashi daga kasashen kafirai ku zo kasashen musulmai min darihim ila daril muhajirina wa akhbirhum inhum fa'alu anna lahum ma lil muhajirina in kuka yi hijira kuka bar kasashen da ake kafirci kuka dawo kuka yi hijira to duk abin da muhajirai ke da shi wani haƙƙi kuna da shi wa anna alaihim ma alal muhajirina duk wani haƙƙi da ke kan muhajirai yana kan fa inhum abau فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين إنسك تي بزاس يجهاد بزاس يهجرا با جيكا تي تشيكي نكو كنا زمو كمان لاربا وقوي نكونا تشكي مسلمي باكو باكو مي نكو كده حكي أتشكي با يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين دو حكم شندكي كم مسلمي كما ينا كون وليس لهم في الفيء والغنيمة نصيب ba ku da rabo a cikin riban yaki illa an yi jahidu ma'al musulmi na sai dai in sun yi yaki tare da musulmai sharuɗan kenan mataki na biyu in ba su karbi musulunci ba fa inhum abau an yadkhulu fil islami fa salhum ita al jizya hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum salirun ba za ku karbi musulunci ba eh to ku saura a cikin addinin ku amma za ku ba da jizya za ku ba da jizya fa in fa'alu in suka ce eh mun yadda mu ba da jizya faqbal minhum wa kuffa anhum ka karbi jizyar ka kare su suna abu addinin da suke yi fa inhum abau in suka ce ba za su karbi musulunci ba ba za su ba da jizya ba to shikenan fasta'in billahi wa qatilhu ka nemi taimakon Allah ka yake su an fahimta wa in hasarta ahla hisnin in ka je ka same su ka ci nasara a kansu ka tagge su fa in aradu an taj'ala lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyhi fala taj'al lahum zimmatallahi suka ce to shikenan muna so ka sa mu cikin alkawarin Allah da manzansa kaza kaza kaza kaza sai a ce a a kar ka saka musu wannan ka ce ni zan saka ku cikin zim alkawari na da mu da zamu alkawarin mu don musaba alkawarin mu yafi sauke da musaba alkawarin Allah da manzansa ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن فهمت وإن حاصرت حسنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله in ka je ka katange suka ci nasara a kan suka ce za mu sauka kan hukuncin Allah za mu yadda mu yi alkawari akan hukuncin Allah fala tunzilhum ala hukmin lahi kada ka yadda ka sauke su akan hukuncin Allah walakin anzilhum ala hukmika ka sauke su akan hukuncin ka kai abinda zaka tsara musu fa innaka la tadri atusibu hukma Allah fihim am la saboda baka sani ba za ka dace da hukuncin Allah a cikin ka'idojin da za ka gindaya musu a ko a'a sun maƙi fihim bima shi ita sannan ka hukunci a kansu da abin da ka ga ya dace tun da baka kace eh baka yadda ka sauke su akan hukuncin Allah ba qala alqama fa haddathu bihi muqatil ibn hayyan fa qala haddathani muslim ibn haysam an nu'man ibn muqarrin an nabi sallallahu alaihi wasallam mithluhu قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاه manzon Allah bai taba yakan mutane ba sai ya kira su zuwa addinin musulunci suna karba dama abin da ake so kenan qala abdullahi sufyan lam yasma min ibn abi najih yani hadha al hadith bab al igharatu ala al aduwi a kai ma abokan gaba hari yaya ake yi yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الفجر إيش منذ الله أنا كي هريني لوكة صلى الفجر مي يسا أكي يوانا أو أن لوكة وكان يستمع فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار إن لوكاشن صلى الفجر إن سيما الله يكسا كن يناجي إن ياجي كيران صلى تو مسلمين بزا أياكي سبا in ya ji gari duka shiru ba wanda aka tashi aka yi kiran sallah to kafirai ne ba musulmai bane don in musulmai ne lokacin za su tashi a yi kiran sallah ko kiran fari ko kira ta bi ko yane ne da menene da menene babu fil qitali ala qawli la ilaha illa Allah yaki akan fadar la ilaha illa Allah in an fada shi kenan قال أخبرنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت أوس بن أبي أوس أوس الثقفي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف نازو أوجه منظر الله منا تكنت وقر وسكيف قال وكنت في أسفل القبة ليس فيها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم يتي إنا تكي إنا كدغني سيما الله صلى الله عليه وسلم نائم والنبي صلى الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم نائم منظر الله نبتشي إذ أتاه رجل فساره سيور متين يزوي أسير مغانا منظر الله تكين أسيري فقال اذهب فاقتله su ba san me ya faɗa manzo Allah ba amma manzo Allah dai da ya gama ya ce je ka kashe shi kuma kala sa'annan sai manzo Allah kuma ce alaysa yashhadu an la ilaha illallah ba yana cewa la ilaha illallah ba kala shuba wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kala bala ba yana cewa la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba yace i haka ne kala inni umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah aini an umurce ni na yaki mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah fa'iza ƙaluha in suka faɗi la ilaha illallah hurrimat alayya dima'uhum wa amwaluhum illa bi haqqiha jininsu da dukiyarsu da komai da ya haramta a gare ni sai dai da haƙƙin wannan kalma mutum ya kashe mutum a kashe shi mutum ya yi taɓa yin aure ya yi zina a kashe shi mutum ya yi kaza a yi kaza kaza illa bi haƙƙil islam kenan قال وهو الذي قتل أبا مسعود قال وما مات حتى قتل خير إنسان بالطائف باب وربابي كما دبان لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله بايا حلتا أزبر جن متمن دي شهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن كلمة إتشي تكي كتن جن متمن قال أخبرنا يالا قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي منظر الله صلى الله عليه وسلم اتي لا يحل دم رجل هذا النص على الغالب لا يحل دم رجل هو المرأة ها النص على الغالب إيه معنى التنسيس على الرجل لا يمنع دخول المرأة يشهد أن لا إله إلا الله إلا أحد ثلاثة نفر سيدي أي متاني أكو بايا متياي أشهد أن لا إله إلا الله تو يا حرام ني أتبا جنينسا كودوك يسا سيدي متو أي متاني أكو النفس بالنفس النفس بالنفس wanda ya kisa a kashe shi cewa da ake wanda ya kisa a kashe shi haka shari'ar ta kifa amma in an ce an yafe fa eh in an ce an yafe shi ke dole ne sai mai haƙƙi ya ce ya yafe sai a ce dole sai an kashe shi ba na shari'ar musulunci a kashe mutum mutane goma ke da haƙƙin jinin mutane tara suka yi ijima'i sai dai an yi kisa shi ɗaya ce a ni na yafe ko kuwa na yadda da diya mai hukunci na ɗaya za a za a ɗaya adalci me? eto in shi to in mutum ne wanda yake da haƙƙi ya ce a shi dai sai a yi masa kisashi to a wannan lokacin masu kuɗi da masu dukiya da masu arziki da masu mulki ke nuna baiwar da Allah ya musu wani takari ne tsofaffi irin da tsofaffi da suke tara kudi suna sana'a suna tara kudi ya je da asuba ya kwace kudin da ta yi ihu sai ciro ka kashe ta wannan yaro yassa bakociyar mace ga gida ga gida aka bi aka bi saudiya bayan da za a yi jini ya tafi duk abin da aka yi aka ɓoye wata rana sai ga ya fito fili jini baya tafiya a banza saboda da gaske ake yi sai aka kama shi aka je aka yi shari'a shari'a ta tabbatar da kisashi za a yi za a kashe shi wannan matan da ke neman jinin an kashe uwarta ita ma baka ce ba hausa ce ba hausa ce aka yi aka yi ta ce sai dai tun da ya kashe uwarta sai a kashe shi aka sa ranar da za a kashe shi ranar juma'a masu kuɗi sai su zuke kin ga gidan nan layin nan duk gidan da yake so za a saya a baki ki yafi haka ake eh duk abin da kike so ai yanzu aka ce diya diya naira goma ne to kai baka son naira sai a ce za a baka abin da kai naira miliyan ce kin ga duk gidan sharo abin zarri kenan wanda ya san gidan shekaru 50 60 sharo abin zar CTT ne da yake tashi a lokacin duk gidan da yake so za a sai a baki kiyafe ma wannan bawan Allah yasa ta yi wahala ta je ta bi malamai ana ta ba da haƙuri ta ce shi umar a fulata ce sai ki haƙuri je ta tafiya to abu ne ya karanta ne uwa ɗaya ba duk duniyar nan aka yi ta ce wallahi tun da ya kashe uwarta sai an kashe shi manya duk suka tsoma baki haƙƙinta ne ba za a nuna mata fin karfi ba aka yi aka yi duk tayin da aka bata ta ce wallahi tun da ya kashe uwarta sai an kashe shi to ba yadda za a yi ba ba fin karfi aka zo da shi ranar juma'a muna tsaye muna kallo wanda ba da karfin hali sai je nesa mai karfin hali ya zo kusa amma dai kana kallo da hijabinta da komai aka zo yana zaune yana ta karatun alkur'ani sai ya ba shi ya zauna yana ta ko istighfar ko karatun ko menene yana zaune wanda ke kisan ta baya zai zo yayi shefu ana sare kanshi ta yi guda ta kama hancinta ta yi guda ta yi guda ta yi guda yau burinta ya cika to a lokacin tayin da aka yi mata gashi yau juma'a za a kashe shi yana zaune da ta ce shi kenan ta yadda da abin da aka ce ga gidan da ke so ko kudi za ta karba ko mai shi kenan sha ja kwanci shi ya amma hakkinta ne kuma ta ce wallahi tun da ya kashe uwadda shi an kashe duk duniyar nan su zo ba za ta yadda ba ta kare ce kuma baka ce ga ta tsaye ga mijin ta tsaye ana kille mishi kai ta yi guda ta yi guda ta yi guda yau burinta ya cika annafsu bin nafs wasayyibu zani da wanda ya aure kuma je ya zina wattariku lidinihi da wanda ya ridda almufariqu jama'a shine waɗannan ɗayan abubuwa guda uku su zasa a kashe mutum yana musulmi yana la ilaha illallah saboda kiyaye hakkoki na shari'a babu fi bayani kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'a to kisa da rataye mutum yana cikin iza qataltum fa ahsinul qitla eh akwai azaba ko eh kuma saboda tashin hankali tun kafin lokacin shi a gana wasu manya-manyan abubuwa ana saboda ƙarin tashin hankali tare da cewa za a iya yi mutum allura ya mutu iza qataltum fa ahsinul qitla wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih zabihatahu dabban da zaka yanka wai karka zo kan ido shi kana washe wukan karka zo da wukan ba washe ta ba ana ta kika kiki a a zo da ana yanka su daya tafi lahira باب في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود ابن شيبان عن خالد بن سمير قال سمير أو سمير عن خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رب تميسا أنك فتابا هكا وبذاك فتابا shin an tambaya ai ba zai ai dole sai an gyara don gyaran ya shiga wannan ba shi da wasali kuma wannan sunan nake an karanta su shekaru hamsin baya arba'in baya kuma babu abin da ke da wahala kamar ilimin hadisi malamai sun fi nawa masu nan da yawa kuma mafi yawancinsu kasan ajami suke ba larabawa ba ne shi yasa karanta sunansu ba shi da ka'ida sai abin da aka sai yadda ka ji ana fada an fahimta ba ilimin da ya fi ilimin hadisi wahala amma kana zaune ko kana kwanci kana bacci ko kana cin tuwo ko kana wani abin ko kana wani abin sai wani bugon malam na karanta wani hadisi cikin littafi kaza da Allah ina son san ingancin shi eh ina son san ingancin shi sai ka ce jalaluddin sayuti sai ka ce ibn hajar al-askalani sai ka ce kaza sai ka ce kaza mutum biyu sai da naji suna magana kan wannan kan maganar hadisi shehu atiyab salim babban alkali ne yana karatu a masallacin annabi da shehu muhammad nasiruddin al-albani yaya kuke tambaya mu muka faɗa muku hukunci shehu duk hukunci da muka fada muku muke haddace da hadisin mun san hukuncin haka yake amma ba kowane hukunci muka haddace hadisin da ke kan shi ba sai an ce an ji an bincika balle ilimin hadisi mutane ga sunan bila adadin banda imam al-bukhari da ibn al-madini da ya ibn ma'in su imam malik suwa ke iya haddace sunan da ke haddace suwa ابن و... ابن و... سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري وكانت الأنصار تفقه تفقهه تفقهه تفقه أو تفقهه تفقهه أكاغنكو قال يتي حدثنا أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا جيش الأمراء ما الله يأيك سوجو جنياكي أمراء قال فانطلقوا فلبسوا ما شاء الله سكا جي سكا زونا بربونو إن, إن يد الله يقداما ثم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر سألنا سيما زو الله يهو منبري فأمر فنودي الصلاة جامعة الصلاة جامعة wai abin da yasa ake ce as-salatu jami'a kenan babul al-mustasharu mu'tamanun wanda ake neman sha'awar ai amintacce ne a za an amince da shi kenan ko قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك شريك عن الأعمش عن أبي أمر الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن abin da manzon Allah ya faɗa kenan ko to ina ma to in aka ce al mustasharu mu'taman kai da aka dauke ka ka ba da shawara me ya hakkin da ke kanka amintacce ne sai kai me sai kai aminci kada ka bi son zuciya kada ka faɗi abin da zai kawo barna kada ka sufari abin da zai kai ya dauke ka ka shawara to ka ya amince da kai kenan to duk abin da zai ya karya shi ko an baka kudi karka nuna wannan an fahimta yanzu kuma ya ake eh fuska biyu me ya kawo fuska biyu me ya kawo nan faɗaya ta ji ko? kowa yanzu kuɗi yake so saboda komai sai da kuɗi shi sa kowa ke nema ya tara kuɗin ko kaka to shi sa komai yake tafiya komai ya rikice ma kowa kowa kuma kuɗi baya isan shi to tun da kuɗi baya isa a zauna ana jiran shi hanyar halal eh kuɗin ake so ya zo ko menene saboda imani ya yi rauni imani ya yi rauni ko? ehi kowa ya zama da mugunta za ka dauki mutum yana baka shawara aka je karkashi aka je aka yi mace suka karkashi ya je maka abin da ba sai zai ya ci amana kai kuma ka amince da shi ka dauki maganar shi ka yi aiki sai ku je ku kari ba haka bane ba laifin wane ne a lokacin da ka dauke shi mustashar din amintacce din ya yake ya yi kasan shi kai ma ka ɗauke shi ne don wata maslaha ba don ƙarfin imaninsa ba ba don ƙarfin imaninsa ba ba don iliminsa ba ba don wani abu ne wani abin ne ya haɗa ku ka jawo shi ka ajiye shi a wajen wannan abin da ya haɗa kuɗin nan shine duniya in wanda ya fi ka bashi duniya ya zo shi kenan sai mai to shi kenan sai yasa komai ya zo ba abin da yake komai ya zama jabo Allah ya kiyaye babun fil harbi khud'a babin da yazo na yaki dan zamba ne ko so al khud'a haka ba haushi ke cewa yaki dan zamba ne ko eh dan yaudara a yaudara ta yi abin nan da yawa ko dabara eh ولا تغدروا كذا كوي يودرا الحرب خدعة sai ba haushi a ce me yaki dan hila ne yaki sai da dabara yaki to matanin hadisi zai ba mu wanda za mu zaba a cikin wani in ba da matanin hadisin ba duk abin da muka kawo baya daukar khud'a al-khadi'a ma hiya al-khadi'a eh yaudara zamba keta ba shi ba ne ba قال أخبرنا محمد بن يزيد الهزامي قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي iza arada gazwatan warra bi ghairiha manzo Allah ya kasance in zai yaki warra bi ghairiha sai ina mana warra bi ghairiha to dabara kenan za a je dan banta yaki sai aka kama hanyar bokure to sai tafiya ta yi tafiya aka yi ce baka sahibi lamar addarba dunahu wa aikana anna lahika ne bi kaisara fakultu lahu la tubki ainaka inna ma nuhawiru mulkan auna mutu fa nu'zara yace aboki na ya tashi muna tafiya da ga inda muka dosa to ya san mun ɗaibo abin da zafi sai fashe da kuka na ce a karkai kuka za mu je neman mulkinmu ne gadon gidanmu ko a kashe mu mutu za a karbi hanzarinmu ba mu yi tsoro ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za shi yaki ba zai nuna musu ga inda za a je ba sai a yi kamar wani wurin za a yi sai a yi tafiya an bar gari to sai a kama hanyar inda za a wanda zai iya komawa ya koma a gari ba haka ba ne ba lokaci ya cika tsoramin dina biyar tsoramin dina kura yake da kura za su ba cikin birni yake da sauran lokaci babu a shi'ar za mu ga me ake nufi da ashi'ar ma'ana sojoji ma'ana cewa kaulu sir ma'ana sojoji duk suna da maganganun da suke yi tsakaninsu kai in ba cikin su kake ba za ka iya fahimta ba yanzu alharbu al-yawm aks al-yawm aks al-yawm kaza kaza to su da suke sun koya sun sani ana fada sun san me ake nufi kai da ba cikin su kake ba za ka yi fahimtar me قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن أبي عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال بارزت رجلا فقتلته نايفتو نايفتو لو أنا متنسينا كشيش فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلبه sai manzon Allah ya ƙara mini as-salab shine wanda ka kashe kayan da ya fito da shi yaki garkuwa da takobi da mai da menene salab kenan sai a karba a baka ba an baka ne cin ganima ba a'a nafilatan manzon Allah ne wanne shugaban manzon Allah na da iko ya sarrafa shi yanda yake so fa kana shi'aruna ma Khalid bin al-Walid amit yani uqtul uqtul amit amit amit ma shi'aruna kenan yarenmu kenan zaurancenmu kenan mai kenan oktul Yeah? da ya yi musu ne? a da aida sun fahimci shari'ar musulunci ai ba za su ja da shari'ar musulunci ba ba haka sabon gari ba ba unguwar arna ba ne ba su ce sun yadda za su ba da jizya dole a kare musu rayuwarsu a kai dogarai su polis da komai ana kare su in rigima ta tashi ko fadar sarakuna fadar sarki ba akwai wanda yake sabon garba ba akwai ko ina ba ita yana zaune wurin don a kare musu mutuncinsu da komai da komansu saboda suna ba da jizya za su abinda za su bayar bai takara ya karya ba amma za ka ba a yadda ana hayaniya a ji a kona musu dukiya ba fa ba a yadda a je a kashe su ba fa ba a yadda a je kaza kaza ba fa duk ba a yadda ba duk wanda ya je yayi za a kama shi a yi mishi hukunci shari'a ba ta ba da izini ba tunda sun karbi jizya su yadda sun ba da jizya din eh to haraji suke bawa suke ba gwamnati gwamnati da ya mai da shi eh اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم